الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان dake nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Asabar daren Lahadi yau muna goma ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 a wanda kuma yake daidai da 12 ga watan biyu miladiya ta 2022 a wannan karatunmu a cikin wannan littafi na at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar babban malamin nan al-hafiz أحمد ابن محمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na 205 cikin wannan littafi na at-tajrid as-sarih zamu tashi hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu شان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه دقى أبو سعيد الخدري الله يقرأ مسير ده يتي خطب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يهدب فقال cikin hudubarsa ya ce inna Allah khayyara abdan baina duniya wa baina ma indahu Allah ya ba ma wani zabi Allah ya ba ma wani bawa wani bawa zabi tsakanin duniya da kuma abin da yake wajensa fakhtara ma inda Allah sai ya zabi abin da yake wajen Allah fabaka Abu Bakr as-Siddiq sai Abu Bakr as-Siddiq ya fashe da kuka radiyallahu anhu faƙultu fi nafsi abu sa'id al-khudri ya ce sai a raina nake cewa ma yubki hada sheikh me yasa wannan dattijo yake kuka in yakun illahu khayyara abdan baina ad-dunya wa baina ma inda Allah ma indahu fakhtara ma inda Allah idan ya zanto Allah ya bawa wani bawa zabi tsakanin duniya da kuma abin da yake wajensa ba wannan ya zaɓi abin da yake wajen Allah fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa al'abd sai ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya zanto wannan bawa wa kana abubakarin a'lamana abubakar kuma ya zanto shi ya fi mu ilimi kala sai manzon Allah ya ce ya ababakarin la tabki ya ababakar ka daina kuka إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر للي وانديكي واندي في قوة أبو مفتا أبو مفتا وجينا جمدا أبو, أبو تسا دوكي يسشيني أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي da zan riki wani badadai daga cikin al'ummata lattakhasu ababakar da na riki abubakar walakin ukhuwatul islam wa mawaddatuhu sai dai yan uwantaka ta musulunci da kuma soyayya ta musulunci ita ce ta tabbata la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba abubakar kada wani wata ƙofa ta yi saura a masallaci face an rufe ta sai ƙofar abubakar radiyallahu anhu wannan hadisi kamar yadda aka gani imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabus salah karkashin wannan babi babul khawkhati wal mamarr fil masjid babin da yayi magana akan yar karamar ƙofa da kuma wurin wucewa a masallaci hakanan ya fitar da shi a cikin kitabu fada'il sahaba inda ya tattauna akan falalar sahabbai karkashin babin suddul abwab illa babu abubakar ku rufe kofofi duka sai kofar abubakar hakanan ya sake maimaita fitar da shi a cikin kitabul manaqib manaqibul ansar karkashin babu hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina babin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa madina imamu muslim ya fitar da shi a kitabu fada'il sahaba hakanan al-imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin abwabul manaqibi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman da suka fitar da wannan hadisi akwai al-imamu ahmad ibn hanbal a cikin littafinsa al-musnad a wurare guda biyu hakanan ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba a littafinsa al-musannaf hakanan abu abdullah ad-darimi shi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa a cikin muqaddimar littafinsa as-sunan babu wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sana ibnu abi asim shi ma ya fitar da shi a kitabus sunna hakanan al-ajurri abubakar al-ajurri a cikin littafin ash-shari'a ya fitar da wannan hadisi haka na imamun nasa'i a sunanin kubra imamun tahawi a cikin sharhu ma'anil athar da dai littafai da dama duka sun fitar da wannan hadisi wannan hadisi da hadisin da zai zo gaba limamun suyuti a cikin risalarsa shaddul athwab shaddul athwab fi saddil abwab a ciki yana cewa wannan hadisi ne mutawatiri hadisi ne mutawatiri ya zo daga sahabbai da yawa da za mu zo mu yi magana a kan wannan idan muka zo hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas wani hadisi abu sa'id al-khudri shi yake ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hudu ba a cikin sayi bukhari a can babin da ya magana hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwayar abin nazar a ruwayar malik an abin nazar yana cewa jalasan jalasa alal mimbari annabi ya zauna akan mimbari sauraka akan mimbarinsa ya haure wannan hudubar ba wai huduba ce da yi ta atsi ba sai da ya hau mimbarinsa ya zauna sannan yi wannan hudubar a cikin hudubar yake cewa inna allaha khayyara abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu fakhtara ma inda allah Allah ya ba mu wani bawansa zabi tsakanin ya zabi duniya ko ya zabi abin da yake wajensa kuma sai ya zabi abin da yake wajen Allah a cikin ruwayar Malik an abin nadr wadda Imam al-Bukhari ya fitar yake cewa inna Allah khayyara abdan baina an yu'tiyahu Allah min zahrati ad-dunya ma sha'a wa baina ma indahu Allah ya bawa bawansa zabi ya bama wani bawansa zabi tsakanin ya zabi Allah ya bashi kalekalan duniya abinda ya ga dama ko kuma ya zabi abinda yake wajen Allah wato zabin da ya bashi tsakanin ya bashi duniya da kalekalanta abin da yake so abin da ya ga dama ko kuma ya zaɓi abin da yake wajen Allah a cikin lafazin imamu ahmad riwayar imamu ahmad إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة للي ونباوة أم بجلو مسل الدنيا دكالي كلانتا أما سيزا بالآخرة أتكين هدبر أبن دي غير مسكينا أحاديث ابن أبي المعلى دقبابنسا أوجن إمام أحمد ابن أبي المعلى عن أبيه a wajen imamu ahmad cewa ya inna rajulan khayyarahu rabbuhu azza wa jalla baina an ya'isha fi dunya ma sha'a an ya'isha fiha ya'kulu min ad-dunya ma sha'a an ya'kula minha wa baina liqa'i rabbih azza wa jalla fakhtara liqa'a rabbih Allah subhanahu wata'ala ya bawa wani mutum zabi ya zabi tsakanin ya rayu a duniya ma sha an ya isha fiha abinda yadda ya ga dama ya rayu a cikinta ya ci abinda ya ga dama a duniya ma sha an ya kula minha ko kuma ya zaɓi haɗuwa da ubangijinsa fakhtara liqa rabbi sai ba wannan ya zaɓi haɗuwa da ubangijinsa to jin wannan sai sai na abubakar ya fashe da kuka da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hudubar da ya ya faɗi wannan maganar sai sai na abubakar ya fashe da kuka a wata ruwa fa baka abubakar wa baka abubakar ya fashe da kuka ya yi ta kuka wato ma'anarsa fa baka abubakar buka'an kathira sai na abubakar ya fashe da kuka da ya ji annabi yana faɗar wannan magana kamar yadda mulla al-qari a cikin mirqatul mafatih yake cewa sayyidina abubakar ya rika kuka a lokacin saboda kamali kamali fahmihi wa idraki saboda kamalar wato cikar fahimtar da take tare da abubakar da riskar abinda annabi yake faɗa ya fahimce shi ya riske shi domin abinda ya fahimta daga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dab da ya bar duniya domin ya yi la'akari da cewa annabi yana wannan magana ne a lokacin ba shi da lafiya a lokacin rashin lafiyarsa za mu yi bayanin gaba a yaushe ne ya yi wannan maganar sauraka a cikin rashin lafiyar saboda daga ita bai sake tashi ba ya koma ga Allah sauraka da ya ji annabi yana faɗar cewa wani bawa Allah ya ba shi zaɓi ko ya zaɓi duniya ya rayu a cikinta a ba shi ƙyale-ƙyalenta yadda ya ga dama ko kuma ya zaɓi abin da yake wajen Allah da haɗuwa da Allah ya ji cewa ba wannan ya zaɓi haɗuwa da Allah sai na abubakar sai ya fahimci to annabi yana magana ne a kan kansa kuma wannan yana nuna cewa wato ajalinsa ya matso ajalinsa ya kusanto al-mulla al-qari yake cewa ko kuma cewar da ya yi fahtara ma'in Allah ya zaɓi abin da yake wajen Allah ma'ana baya buƙatar ƙalƙalen duniya baya buƙatar ƙalƙalen duniya zaɓar abin da yake ce zaɓar abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala da gujewa ƙalƙalen duniya wannan mataki ne na farko na waliyan Allah matakin farko na walittaka tun ya guje ya guji duniya ya zanto ya fifita abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala to kuma abinda aka sani makami irin na sayyidul anbiya shugaban annabawa duka ya ƙetare wannan nesa ba kusa ba ya ƙetare maganar ya guje wa ƙyalƙyalen duniya kaɗai saboda haka babu abin da ya fi dacewa da shi illa komawa ga ubangijinsa haɗuwa da ubangijinsa saboda haka tun da har ya zaɓi haɗuwa da ubangijinsa ma'ana mutuwa kenan saboda haka sai ya zaɓi sai na abubakar ya fahimta ta hanyar ishara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar al-maut wal liqa wa tarka al-hayat wal baqa ya zaɓi ya haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓi mutuwa ya zaɓi ya bar wannan rayuwa da zama a cikin wannan rayuwa saboda wannan ne yasa sayyidina abubakar ya fashe da kuka sauran sahabbai duk ba su gane ba suna sun dai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana labari suna ga kamar wani bawa ne daga cikin bayan Allah da aka taba yi yake ba da labarin sa gashi gashi abin da ya faru amma sai da abubakar ya fahimci annabi yana nufin kansa ne to wannan hudubar ita ce ƙarshen huduba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta akan mimbari daga ita bai sake hawa mimbarin sai wata huduba ba ya koma ga Allah subhanahu wataala a ciki yayi musu hannunka mai sanda da cewa ya zabi haduwa da ubangiji subhanahu wataala akan ya ci gaba da zama a wannan duniya saboda haka an ba shi zaɓin an yabqa ma sha Allah wa baina liqa'i liqa'a rabbih wa baina liqa'i rabbih fakhtara liqa'a rabbih in ya in yana so ci gaba da zama a nan duniya ko kuma ya koma ga Allah amma ya zaɓi komawa ga Allah wannan ɗabi'a ce ta annabawan Allah musamman ma waɗanda suka kai matsayi irin wannan matsayi na na na ulul azmi minar rusul sauraka sun fi fifita lokacin da aka bawa annabi Musa a.s. zaɓi cewa ya ɗora hannunsa a kan bijiminsa duk iya abin da hannunsa ya rufe na gashin wannan bijiminsa to Allah zai ƙara masa shekaru a kan haka amma ya zaɓi cewa a karɓiransa ya fifita ya Allah a karɓiransa abin nan shi ne ma'anar faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam idan a habbal al'abdu liƙa Allah a habbal Allah liƙa'ahu idza ahabba ar-rajulu liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu idan bawa ya samu haduwa da ubangijinsa sai Allah shi ma ubangije su haduwa da bawansa sai su yi haduwa ta masoya to saboda haka annabawa ba za su ki haduwa da ubangijinsu ba sun dama abinda suke nema kenan ranar da za su samu haduwa da ubangijinsu domin su samu irin abin da ya aje musu a can na tagomashi anan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bayyana cewa shine wannan bawan ba bai bayyana sai ce inna abdan khuyyira wani bawa an an bashi zabi amma kuma abubakar da irin wato kaifin kokolwa da Allah ya bashi zakai da ubangiji subhanahu wataala ya bashi da karfin fahimta sai ya gano wannan cewa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi yasa abu sa'id al-khudri yake cewa kana abubakar a'lamana abubakar sai ya zanto di yafi bi ilimi domin yafi su fahimtar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ibnu rajab yake cewa hada min al-fahm fi al-ilm alladhi yakhussu Allah bihi man sha'a min ibadi wannan yana daga cikin fahimta ta ilimi da Allah yake kebance wanda ya ga dama da bayansa da ita sauraka Allah ya keɓance sai da abubakar da wannan fahimta ya fahimci wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da sauran sahabbai da suke gurin suka ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsu bai kai ga wannan ba a wannan huduba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ita ce hudubar sa ta ƙarshe ya nuna irin darajar sayyidina abubakar da yake banta da ita akan sauran sahabbai martabar da yake da ita ta musamman da yafi sauran sahabbai akan ta kuma a ciki ya yi hannunka mai sanda ishara ba ƙarara ba ya yi ishara zuwa ga halifancin sayyidina abubakar yayin da ya ce a rufe ƙofar kowa sai ta wato sai ta abubakar radiyallahu anhu ta ce to wannan akwai ishara a cikin nan akwai alama akwai nuni da cewa sayyidina abubakar shine alqa'imu bil imamati ba'da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai tsaye da shugabanci shi zai jagorancin al'umma bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda mai saboda a wancan lokaci shugaba al'imamul azam shi yake jagorantar mutane a dukkan harkokin ibada saboda haka idan za a yi sallah shi ne liman idan za a tafi fita jihadi shi ne gaba in ba zai ji ba shi ne zai sanya na'ibinsa in za a tafi hajji haka don haka duk sallolin da za a yi shi yake jan sallah saboda ka zai fi kowa buƙatar samun ƙofar zuwa masallaci don shi ne shugabansu na gabaɗe don haka shi ne zai komo ya zanto limaminsu saboda ka a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ishara ce to a rufe ƙofar kowa sai ta abubakar ma'ana shi zai bai gurbi na ya ci gaba da jagorancin ku a sallah wanda wanda yana daga cikin maslaharsu a cikin wannan huduba kamar yadda wasu rawayoyi suka nuna wanda za mu ambata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya da cewa a kula da haƙƙin al'ansar al'ansar mutanen madina waɗanda suka tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbansa suka karbe su hannu biyu suka yi musu goma ta arziki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da cewa a kula da su yace wanda duk ya samu ya karbi shugabanci to ya tsaya ya kyautatawa al'ansar ya kyautatawa waɗannan bayan Allah mutanen Madina to kaga nan ma wata ishara ce wani hannunka mai sanda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa al'ansar ba su da shugabanci ba su ke da wannan shugabanci ba wannan shugabanci ba a hannunsa zai zanto ba zai zama a hannun muhajirun ne sauraka in muhajiru da ku karbi shugabanci to ku kula da da sha'anin al'ansar ku kyautata musu ku kiyaye haƙƙinsu sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ishara cewa ba su ke da shugabanci ba kamar yadda wasu daga ciki suka yi zato bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama har aka samu sun ce minna amirun wa minkum amir a samu shugaba daga cikin mu ma a samu shugaba daga cikinmu wato a datsa shugabancin ya zama gida biyu a zama akwai shugaban al'ansar akwai sarkin al'ansar akwai sarkin almuhajiruna to wannan hudu ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa yana nuna cewa shugabancin yana hannun muhajiruna ne ba a hannun al'ansar ba a cikin dai wannan hudubar ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi ya ba su labarin cewa zai riga su zuwa ga dausayinsa ma'ana zai riga su zuwa can kuma zai jira su har su zo fahuwal mau'idu inda nan ne mahaɗarsu nan ne wurin alkawarin haɗuwarsu kuma ya gargaɗe su da cewa kasu rudu da duniya da ƙyalƙyalinta kasu raja'a a kanta duk wannan ya tabbata a cikin hadisai wanda suka zo tare da bayanin cikakken abubuwan da wannan hudu ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunsa da wace daga ciki Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Uqba ibn Amir wanda a cikin hadisin Abdullah dan Abbas wanda zamu karanta shi nan gaba sai kuma hadisin Anas dan Malik an ruwaito cewa a wannan hudubar yayi wasici da cewa a tabbatar da an zartar da tafiyar rundunar Usama Usama ibn Zaid da aka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tutar fitar sa yaki zuwa zuwa yankin Sham Annabi ya yi bada wasiyar cewa a zartar da wannan kuma ya faɗi falalar shi Usama ya kuma yi wasiya da cewa a kula da shi a kyautata masa daga cikin waɗannan hadisai da suka zo da wannan bayani akwai wanda Imam Ahmad ya fitar da Ad-Darimi da Abu Ya'la ruwayar sam'an abi yahya al-aslami al-madani daga abu sa'id al-khudri shi dai wanda sahabin wannan hadisi namu yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi maradihi alladhi mata fihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu a rashin lafiyar da a cikinta ne ya mutu kaga ya nuna maka wannan ruwayar cewa wannan abu ya faru ne a cikin halin rashin lafiya wanda a cikinta ne kuma ya koma ga Allah subhanahu wataala yake cewa ya fito wa huwa ma'subur ra'si yana ya sa kyalle ya daure kansa kamar yadda zamu gani a hadisin Abdullahi dan Abbas idan mun zo karatun sa ya zo ya daure kansa da kyalle Abu Sa'id al-Khudri yace fattaba'tuhu hatta qama 'ala al-minbar sai nabi annabi sallallahu alaihi wasallam baya har ya hau minbari ya tsaya sai yace inni as-sa'ata qa'imun 'ala al-hawd ya ce a wannan yanayin da nake yanzu haka tsaye nake a kan dausayina wato yana gaya musu tsayi wannan da na tsaye nake a kan dausayina sannan ya ce inna abdan uridat alaihi duniya wa zinatuha fakhtar al-akhirah lalle wani bawa an bujiro masa da duniya da kyalekyalanta amma ya zaɓi lahira abu sa'id al-khudri yace falam yafdal laha ahadun min al-qawm illa abu bakr wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fahimce ta sai abu bakr fa qala sai abu bakr yace bi abi wa ummi bal nafdika bi amwalina wa anfusina yace ya rasulullahi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka a azamu fanshe ka da dukiyoyinmu da rayukanmu to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauko daga kan mimbari famaru iya alaihi hatta sa'a abu sa'id al-khudri yace tun daga ran nan ba a sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan minbari ba tun daga wannan kuma yan kwanaki kaɗan ne sai kuma ya koma ga Allah subhanahu wataala wato wannan abin ya faru kamar ranar laraba shi kuma ranar litinin ya rasu kaga bai fi kwana biyar ba tsakanin faruwar abin da da rasuwarsa to shine a lafazin wannan hadisi na Imam Ahmad yake cewa inna rajulan khayyara khayya inna inna inna rajulan khayyarahu rabbuhu azza wa jalla bayna an ya'isha fi dunya ما شاء أن يعيش فيها يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها وبين لقاء ربه عز وجل فاختار لقاء لقاء ربه باوا هو نمتن الله يا باشي زابي ko dai ya zaɓi rayuwa a duniya ya rayu a cikinta yadda ya ga dama ya ci abin da ya ga dama a cikinta ko kuma ya zaɓi haɗuwa da ubangijinsa amma ya zaɓi haɗuwa da ubangijinsa to shine sayyidina abubakar ya fashe da kuka فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيء صحابي سيسوك تشياء هو بذاكو إما مايك وانا دتيجة با أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه تبارك وتعالى بين الدنيا وبين لقاء ربه تبارك وتعالى فاختار لقاء ربه عز وجل بذاكو إما مايك وانا دتيجة با ينا كوكا don kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutumin kwarai wani mutumin kirki da Allah ya bashi zabi ko dai rayuwar duniya ko rayuwar lahira ya zabi rayuwar lahira shikenan sai ki kuka ba za ku yi mamakin sa ba wato su ba su san dalilin kukan ba suna ga kamar labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa na wani mutum ba kansa yake nufi ba to har sannan akwai hadisin Uqbah ibn Amir wanda shi ma Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يكي cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثمان سنين bayan shekara takwas da da abin da da da yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallama yaje yayi wa shuhada Uhud waɗanda suka yi shahada mutuwar shahada Uhud yaje musu sallah kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwat annabi yayi musu wannan kamar bankwana yake yi yana bankwana da masu rai yana bankwana da waɗanda suke matattu sannan sai ya hau minbari inji Uqbah ibn Amir sai annabi ya hau minbari fa qala inni bayna aydikum faratun ni nayi gaba ni na riga nayi gaba wa ana shahidun alaikum kuma zan muku shaida wa inna maw'idakum al-hawd kuma mahaɗarmu da ku ita ce alhaut dausayi wanda duk bishara ce annabi yake wa sahabbansa cewa na wuce gaba kuma za mu haɗu a wajen shan dausayi na shan ruwan alhaut wa inni la'anzuru ilaihi min makami hadha nabi ce daga nan tsayi wannan da nayi ina hango wannan dausayi wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku bana ji muku tsoron wai za ku yi shirka ba na ce muku tseren za ku fada cikin shirka walakin aksha alaikum duniya an tanafasuha ina ji muku tsoron duniya ne kada ku shiga gasa akan sha'aninta ce duniya ne ke ji muku tsoro amma ba shirka ba to wannan yana daga cikin maganganun da ya fada a cikin wannan hudu ba hadisin Uqbah ibn Amir ya kiyaye mana wannan yake cewa fa kanat akhira nazratin nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zanto wannan hudu ba tace gani na da annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe daga ran nan ban kara ganin shi ba a wajen imam muslim yace fa kanat akhira ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbar yace daga wannan rana ita ce ranar karshe da naga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye akan minbari to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ban kwana da masu rai su ne sahabbansa da yake ma wannan magana yana musu nasiha yana gargadinsu da cewa zai bar su amma kada su yarda duniya ta ruɗe su yana nuna musu cewa shi zai koma ga Allah kuma ana a cikin albishir cewa Allah subhanahu wataala zai buɗa musu duniya in yanzu suna ganin a cikin iya wannan yankin suke rayuwa to ubangiji subhanahu wataala zai buɗa musu duniya to yana jin tsoron kasu rika gasa wajen tara ta kaga wani albishir ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa nan gaba ba da jimawa ba za su ga yadda musulunci zai ta yaduwa har ya shiga garuruwa a ci garuruwa da yaƙi samun ganimar yaƙi da yawa to kada su yarda duniya ta rude su kuma ya gaya musu cewa cewa zai yi gaba ya rigaye su zuwa haudinsa dausayinsa kuma can ne mahaɗar shi da su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ban kwana da waɗanda suke matattu sune shuhada Uhud yayin da yaje yayi musu sallah ya ƙara nema musu gafara ya nema musu gafara wanda wannan shi ma kamar ban kwana ne yake yi da su dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yakan je baƙe yakan je kuma shuhada Uhud ya musu addu'a to zai koma ga Allah kaga wannan abu ya zo ƙarshe kenan shi yasa ya kasance kan zo gurin ahlul baqi billahi kamar yadda shi hadisin Aisha cikin dare ya tashi je baqi ya je ya musu addu'a ya nema musu gafara sanan da rana yakan je Uhud abin da shuhada Uhud can kuma su ma ya musu addu'a ya nema musu gafara saboda haka ya dawo yayi wannan ya dawo ya hawo minbari kuma sai ya yi huduba inda ya ban kwana kuma da sauran sahabbansa Ibn Sa'ad a cikin At-Tabaqat mujalladi na biyu shafi na 204 zuwa 205 ya kawo ruwaya mursala daga urwat ibn zubair afwan daga zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam yake cewa an umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har sau uku har sau uku a koyaushe ana cewa da shi salli ala ahli al-baqi kaje kai wato addu'a ga mutanen da ke kwance a baqi sai ya je ya musu addu'a wa qala allahumma ighfir li ahli al-baqi yaje musa addu'a ce Allah ka gafarta mutanen baqi sannan kuma aka umarce shi an ya atiya shuhada yazo waɗannan da suke kwance wanda suka yi shahada a yakin badar shi ma ya tafi uhud yaje yayi musu sallah sannan ya dawo ya fito daga gida ma'suban ras ya daure kyalle a kansa sannan yayi wannan huduba daga nan kuma sai rashin lafiya shi ta tsananta yayi wannan ranar Laraba kamar da zuwa hadisin Abdullahi dan Abbas ranar Alhamis ne rashin lafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi zafi sosai to kuma zuwa ranar Litinin Allah ya karbi ransa hadisin Abdullahi dan Abbas zamu zo kansa wasu abubuwan zamu yi bayani idan muka zo kansa akwai hadisin Anas shi ma Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Manaqib hadisin Hisham ibn Zaid daga kakansa Anas ibn Malik yake cewa Abubakar da al'abbas abubakar siddiq da al'abbas ibn abdulmuttalib wata rana sun fito sai suka wuce wani majalis wata majalisa ta mutanen madina suna zaune suna kuka sai abubakar ko al'abbas ɗaya cikinsu sai ya tambaye su ma yubkikum me ki sa ku kuka ne sai suka ce zakarna majalisan nabi sallallahu alaihi wasallama minna mun tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitowa ya zauna tare da mu yanzu ba shi da lafiya baya samun fitowa saboda haka yanzu suka zo suka zauna su kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su suka kama kuka Abbas da Abubakar Siddiq sun zo suka ce to kuka suka ce mun tuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke zama da mu yau gashi ba mu kadai ne saboda haka sai Abubakar ko shi al-Abbas ɗaya daga cikinsu sai ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya masa ga al'ansar can zaune suna ta kuka saboda sun saba a zauna tare yanzu babu kai to shine sai ya fito da wannan abin nan ya daura kyalle a kansa ya daure goshinsa abin nan fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad asaba ala ra'sihi hashiyat burd ya sa wani dan kyalle a kansa ya daura to shine fasa'ida al-minbara sai ya hau mimbari walam yas'aduhu ba ilan yas'aduhu ba'da zalika al-yawm daga ran nan bai sake hawansa ba fa hamidallaha wa asna alayhi yayi wa Allah godiya da kirari yayi yabe shi sannan ya ce usikum bil ansar daga cikin abin da ya faɗa a wannan hudu ba usikum bil ansar fa innahum karishi wa aibati ina muku wasiya da al-ansar su ne tumbin ciki na kuma su ne abin nan burgamin ajiyata an san dan adam in ya ci abinci ciki yake zuwa abincin nan daga nan kuma yake gina masa ciki sauraka abin da ke cikin ka sirrinka ne abin da yake cikin ka sirrinka ne saka ba wanda ya san abin da yake cikin wani kowa nan bai san abin da kowa ya je ci a gidansu kafin ya fito ba saboda wannan sirri ne shi yasa zama mu'jizar annabi Isa wa unabiyukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi fi buyutikum to saboda haka wa aibati kuma burgamin da kake jakar da kake zuba kudinka nan kuma amanar ka ce ajiyar ka ce amanar ka ce to kamar yana cewa al'ansar su ne sirri na su ne amanata wannan yana faɗar irin kusancinsa da su da matsayinsu a wajensa ya ce fa'innahun kari shi wa aibati wa ƙadƙadawun lazi alaihim sun sauke nauyin da yake kansu domin sun tarye mu a matsayinmu na masu hijira sun yi mu baya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun kuma tsaya sun ba shi kariya sun yi duk abin da ya dace su yi faqad qadaw ma alaihim sun riga sun sauke nauyin da yake kansu wa baqiya allazi lahum yanzu sakamakon su ne ya saura ma'ana yanzu kawai mutuwa ce kawai za ta zo ta dauki duk wanda ta dauka je samu sakamakon sa amma nauyin da yake kansa ya sauke sai annabi ya ce faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim to ku karba daga muhsinihim wanda ya kyautata to ku karba kyautatawarsa ma'ana ku yaba masa wanda kuma yayi ba daidai ba ku yafe masa wanda ita ce wasiyar da annabi yayi gangane da al'ansar wanda wanda yake nuna cewa mulkin abin nan shugabanci ba zai zo hannunsu bane zai zo hannun muhajirun ne to in kun karɓi ragwamin mulki ko muhajiru na kusan matsayinsu ga yadda suke a gurina ga kusancinsu ga irin nauyin da suka ɗauka suka sauki ga irin abin da Allah ya tanadar musu na sakamako da suke jira don haka in waninsu ya kyautata to ku karɓi kyautata wasu ku yaba masa in kuma ya yi laifi ya yi ba daidai ba to ku yafe masa to akwai ruwaya da ta zo a cikin tabakat na ibn sa'ad mujalladi na biyu shafi na 248 wanda take bayyana cewa take bayyana cewa a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiti da azartar da wannan wato tafiyar wannan rundunar yaki da ke karkashin shugabancin Usama ibn Zaid kun san kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rashin lafiya ya nada rundunar yaki wanda za ta tafi ta yaki mutanen Sham ta yaƙi mutanen sham bayan abin da ya faru na gazwatu mu'ta inda aka kashe wasu daga cikin manyan sahabbai su zaid ibn thabit da su ja'far ibn abi talib da abdullahi ibn rawaha da wasu daga cikin sahabbai yawa da suka yi shahada a wannan lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam sai shirya runduna sai aka sa shugabancin runduna a hannun usama ibn zaid usama a lokacin dudu shekarunsa ba su 18 ba yana matashinsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake san mahaifinsa haka yake san shi soyayyar mahaifinsa ta ci da kansa saboda haka yace a yi masa biyayya to a cikin wata ruwaya da Ibn Sa'ad ya kawo ta bayyana cewa a wannan tsayuwar da annabi yayi kuma yayi magana ruwayar ya kata ta hanyar Urwa ibn Zubair cewa ya ce a aika wannan runduna sai ta taka al-balqa wato cikin kasar Sham haythu qutila abuhu wa Ja'far inda aka kashe mahaifinsa Zaid da kuma Ja'far ibn Abi Talib to a lokacin su Usama suka yi ta shishiryawa ana za su fita suka hamma sun fita sun je Jurf wani ƙauye ne a can bayan Madina sun yi sansani a can sai Annabi ya fara rashin lafiya sai suka dakata saboda haka ƙarshe da ya fito wannan hudu ba a ciki yake cewa ya ayyuhan nas anfizu ba'tha Usama ku zartar da wannan rundina ta Usama ya faɗi haka sau uku sannan ya koma gida daga nan kuma rashin lafiyarsa ta ƙaru kuma Allah ya karɓi ransa sai dai wannan ruwayar isnadin ta yana da rauni sosai don an ruwaito ta hanyar Muhammad ibn Umar al-Waqidi tare da cewa kuma ruwaya ce mursala Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da ruwaya wadda ita ke ingantacciya ruwayar Abdullahi dan Umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama qala wa huwa ala al-minbari wanda yake nuna maka cewa akwai dai wannan maganar yayi ta yana kan minbari yake cewa in tat'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi a lokacin da aka nada usama wasu suna ganin usaman nan yaro ne karami waɗannan kuma mutane da za a fita da za a fita yaƙansu mutane ne sune sune sune romawa mutane ne da suke sun yi ƙarfi wajen harkar yaƙi mutane da suke da tsohon tarihi daula ce mai ƙarfin gaske gashi an tura sahabbai sun kashe jagororin yaƙin duka da kyar da kyar Khalid ibn al-Walid ya iya kubutar da waɗanda suka yi saura suka dawo Madina to kuma an nada wata rundunar kuma a sa a hannun yaro karami kamar Usama saboda ka su suna ga kamar ya kamata ya zanto wani babba aka samu mai shekaru sa irin su Amr ibn al-As da su za su jagoranci abin nan din to shine annabi yake cewa in tat'anu fi imaratihi yana nufin Usama in kun soki shugabancinsa to kun soki shugabancin mahaifinsa ma ai da za a fita aka sa zaid ibn sabit suna ga zaid ibn sabit asalinsa bawa ne to kuma shi balarabe yana da wannan asabiyar ta cewa ya zai zama karkashin wanda asalinsa bawa ne to amma tun da annabi ya nada shi ba yadda suka iya dole haka suka bi suka yi da'a to ci to yadda kuka yi a shugabancin mahaifinsa to haka nan ba to shine sai annabi ya gaya musu matsayinsa ya ce waimullahi in kana la khaliqan laha waimullahi in kana la ahabban nasi ilayya waimullahi inna hadha laha la khaliqun waimullahi in kana la ahabba ilayya min ba'dihi fa usikum bihi fa innahu min salihikum annabi ya faɗa musu wannan yace in kun soki shugabancin sa to kun soki shugabancin mahaifinsa ma amma na rantse da Allah lalle ya cancanci wannan shugabanci yana nufin Usama yace na rantse da Allah in kana la ahabban nasi ilayya lalle yana daga ya tabbata cikin mafi soyuwar mutane gare ni yana cikin mutanen da nafi so waymullah in kana hadha laha khali wato ubansa ya cancance ta kuma yana daga cikin waɗanda na fi so shi ma ɗan ya cancance ta kuma shi ma yana daga cikin waɗanda na fi so bayan ubansa fa'usikun bihi yana muku wasici da shi fa innahu min salihikum yana daga cikin mutanen kirki a cikinku sauraka annabi ya musu wannan to wannan duka huduba cikin hudubarsa da yayi waɗannan abubuwan duk suka fito duk da cewa kowane marwaci yakan kawo iya wata gaba wanda akan ta ne yake so ya yi ruwaya sauraka sa'id abu sa'id al-khudri a wannan hadisin ya dauko mana gabar waccan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha khayyara 'abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda allah wannan gabar ita ce yake so ya fito mana da ita sai kuma falalar sayyidina abubakar wanda ta zo a gaba النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله الله سبحانه وتعالى يا بام ونباوا سزابي akan ya zabi duniya ko ya zabi abin da yake wajen Allah sai ya zabi abin da yake wajen Allah al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah a cikin a cikin littafin sa al-Mufhim lima ashghala min talkhisi kitabi Muslim mujalladi na shida shafi arba'in yake cewa a nan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam fiha ibham wato yayi ta ne a dunkule a rufe qasada bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtibar afhami ashabi annabi yayi wannan ne da gangan dan ya jarraba fahimtar sahabbansa wa kayfiyat ta'alluq qulubihim bihi ya kuma fahimci yaya zukatansu suka wato ta'allaka da shi irin tsananin sanda zukatansu suke masa fadhahara anna ababakar kana indahu min zalika ma lam yakun inda ahadin minhu da yayin wannan magana sai ta bayyana cewa abinda abubakar radiyallahu ta'ala ke da shi na fahimta da soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta dala ta kowa da annabi ya sanya wannan jarabawar sai ya zanto abubakar ya cinye jarabawar gaba daya ya zanto abinda yake da shi na fahimta ya ɗara nasu abinda yake da shi na ta'alluƙin zuciyarsa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗara na sauran cewa lamma fahima min zalika ma lam yafhamu da abubakar ya fahimci abinda sauran basu fahimta ba nan da nan sai ya ce fadaina ka bi aba'ina wa ummahatina mun fanshe ka ya rasulullah da iyayenmu mun fanshe ka da iyayenmu maza da mata don haka ne sahabban duka suka rusuna suka ce abubakar a alamana abubakar ya fi mai ilimi wannan yana nuna maka cewa kamar yadda alkurdubi abul abbas yake faɗa cewa zuciyar a sayyidina abubakar cike take da san annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta nutse cikin soyayyarsa ya kuma damu matuƙa da gaske da al'amarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana da lura ƙwarai da gaske da maganganunsa yana da lura ƙwarai da gaske da halayen annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda babu wani wanda ya yi tarayya da shi a cikin wannan ba wanda ya yi tarayya da sayyidina abubakar a cikin waɗannan abubuwa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci haka daga gare shi kuma ya ga irin yadda nan take ya fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi kuma ya keɓance shi da wata khususiya babba wanda ba wani ɗan adam da ya samu irinta fil ula wal akhirah ba wanda ya samu irinta sai ya ce inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar wanda ke da ta cewa a mutane game da ni cikin abotarsa da dukiyarsa shine abubakar walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ababakar khalila da akwai wanda zan rike shi zan rike shi badadayi cikin mutane to da abubakar zan rika badadayi bayan bayan abin a cikin su to wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam inna amanna nasi ko min amannin nasi alayhi fi suhbati wa mali abubakar wanda yafi kowa abin fada a gare ni a game da abotarsa da kuma dukiyarsa shine abubakar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi wato bayanin falaloli na Abubakar da kuma haƙoƙinsa wanda babu wani mahaluki da ya tarayya da shi a cikin wannan game da Qurtubi yake ishara zuwa gare shi cewa babu wanda ya tarayya da sayyidina da sayyidina Abubakar a cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min am inna amanna nasi alayya fi mali amanna nasi amanna nasi wanda yafi kowa je abu abu abu Sulaiman al-Khattabi a cikin littafin sa Alamul Hadith yace amannun nasi alayya ana nufin wanda yafi kowa bani daga dukiyarsa yafi kowa bani kansa ya kuma bada dukiyarsa shine ma'anar amannun nasi yani abdhalu li nafsihi wa a'ta li malihi yafi kowa bada kansa ya sadaukar da kansa ya fi kowa sadaukar da kansa ya fi kowa sadaukar da zuciyarsa da dukiyarsa domin almannu abin da ake nufi da almannu shine yace shine al'ata'u min ghairi istithabatin mutum ya bada ba yana neman a saka masa ba ba yana neman a bashi sakayya ba wanda shine fadar Allah subhanahu wataala hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab famnun shine ka bayar ka saki hannu kaga ba ya bayar ba dan a dawo masa da wani abu a'a ya bayar kawai dan kyauta wasu daga cikin malamai sun fassara wala tamnun tastakthir da cewa wannan shine ma'anarsa kada ka bayar da kyauta kana jiran a baka fiye da abin da ka bayar haka nan shi ma Imam nawawi a sharhin Muslim shi ma haka ya fassara inna amanna nasi yace ma'anarsa malamai suka ce aktharuhum jawadan wa samahatan lana bi nafsihi wa mali wanda yafi kowa cikin mutane kyauta gare mu da sadaukar mana da kansa da dukiyarsa shine Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace wannan ba yana ba daga gori bane ba daga imtinan ba daga manni bane ba daga imtinan bane yace domin al-imtinan yana nufin ka bawa mutum ka goranta masa wanda wannan kuma yana lalata yana lalata sadaka kamar yadda Allah ce la tubdu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku rushe sadakokinku da ta hanyar gori da kuma cutarwa to sauraka amanna ba yana nufin sayyidina Abubakar ya fi kowa gorantawa annabi sallallahu alaihi wasallam hashahu sai dai ma ya fahimci cewa alminnatu lillahi wal rasuli wanda za su goranta masa sune Allah da manzansa وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان لا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين التي يمنون عليك أن أسلموا أو يا واسنا قولا تامك سنه مسلينتا to suna maka gori cewa sun musulunta ai gamar wato sun taimaka maka ma yanzu ka ƙara samun mabiya da yawa irin wannan yana faruwa da za su shiga musulunci musulunci bai ratsa su ba sai sun barazana ma ba in ba a yi musu kaza ba za su fita sai su ce wallahi su za su yi ridda in ba a yi musu kaza ba wato su kamar ma su suka kyautata maka da suka shigo addinin ka su ya ce mun nuna alaika an aslamu ce a la ta mun nuna alayya islamakum ka gaya musu kar ku goranta mu musulunta ku sai dai Allah ya goranta muku da ya shiryar da ku ai akwai suna nan da yawa Allah bai zaɓe su ya ba su shirya ba ko ya zaɓe ku ya ba su shirya ko ya kamata ya gori ba ku ku gori ba to saboda haka shi sayyidina Abubakar shi kansa ya san alminnatu lillahi wa lirasulihi tunda har ya kawo kuma aka karba da ya kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma annabi ya karba saboda haka shi za shi za a gorantawa amma Abul Abbas al-Qurtubi shi yana ganin cewa zai iya kasancewa minal imtinan yana da fada yana da abin fada ya ce shi yake da abin da ya yi wanda da wani ne aka yi wa to an samu abin fada a kansa shi ce abin da ake nufi kenan inna amannan nasi alai ya fi mali wa sohbati abubakar mana shi ne ya fi kowa abin da da zai fada da shi ne zai fada ya ce lahu min alhuquqi ma law kanat li ghairihi yana da haƙoƙi da yawa da a ce wani ne yake da wannan ba shi ba lamtan na biha da ya goranta mana ya yi abin da da wani ne zai yi abin da ya yi to da ya sai ya rika goranta mana wa zalika annahu radiyallahu anhu annabi sayyidina abubakar radiyallahu anhu badara annabi sallallahu alaihi wasallam bit tasdiq lokacin da annabi ya fara kira zuwa ga musulunci shi ya fara yin imani da shi shi ya fara gaskatawa wan nasu kulluhum mukazzibun mutane a lokacin kowa cewa yake annabi ƙarya yake amma shi ya ce annabi gaskiya ka faɗa shi ya riga ɗaukan dukiyarsa maɗuɗuwa ya riga kashewa wajen yada addinin Allah a lokacin da mutane suke rowa shi ya fi kowa lizimtar annabi sallallahu alaihi wasallam da abotarsa lokacin da mutane suke gujewa annabi sallallahu alaihi wasallam don kada a takura musu kuma tare da haka yana yin wannan bin shirahi sadri da buɗaɗɗen ƙirji ba tare da jin takuruwa ko damuwa ba kuma tare da rusukhi ilmihi kafaffan iliminsa wanda ya yi zurfi kwarai da gaske ya san cewa anna lillahi wa rasulihi alfadla wal ihsana wal minnata wal imtinan yana yin haka tare da jin cewa Allah da manzansa suke da abin da za su yi masa na falala suke da abin da za su goranta masa duk da wannan abu da yake yi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama bi karami khuluqihi saboda karamcin halayensa ne wa jamili mu'asharatihi da kyakkyawar mu'amalarsa i'tarafa bil fadli liman sadara anhu nabi sai ya bayyana falalar wanda ya irin wannan aiki nabi ya fito ya ikrari cewa sayyidina abubakar yayi kuma mun gani wa shakara sani'ata liman wujidat minhu ya kuma yi godiya ga wanda ya aikin alheri aka gani shine sayyidina abubakar amalan bi shukril mun'imi dan yayi aiki da ta hanyar gode ba wanda ya ci iya ba da ni'ima don wannan ta zanto sunna annabi ya yi wannan don ya zanto sunna kuma ya koyar wannan shi ne abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ansar lokacin hunain bayan da aka samu ganimar hunain annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya duba waɗanda suke masu rauni da waɗanda suke da raunin imani sababbin shiga musulunci sai aka yi ta ba su dukiyar sai zama al'ansar ba ba su da yawa ba to wasu sai suka damu cewa to ai su yaya ga su su tare da annabi aka tare da su aka yaƙi nan kuma ga irin yadda suka taho aka taho tafiyar nan ga wasu nan sun shigo musuluncin ma ba a su gama narkewa a ciki ba amma kuma an ta ibar raƙuma yawa ɗaruruwa ana raba musu nabi ya tara su ya ce ban same ku batattu ba na shiryar da ku ban same ku kaza ba suna cewa haka ne haka ne haka ne ya ce to kun yi min kaza ko kuma kun yi min kaza kun yi min kaza ba za ku ji daɗi ba a ce mutane sun tafi da dukiya da abin da ku kuma kun tafi da manzo Allah suka ce za mu ce to ku na ne ni na ku ne saboda ka su je su riƙe ku kuma ku tafi da ni ya ce da a ce mutane za su bi hanyar nan ansar su bi hannun to hanyar ansar zan bi annabi ya tuna musu irin abubuwan da ya musu ya zo musu da shi na shirya da falala sannan kuma ya suma ya ambaci abin da suka yi na alkhairi ya yaba musu to haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake siyasa yayi siyasa al'ummarsa in an yaga inda aka yi ba daidai ba sai ya dawo nan da nan kuma in yayi jawabi sai kaga du'ar rasa haka sahabbai suka kasance ina za a taba samun wani tsare ko wata al'umma irin wannan ba za a samu ba ba za a samu ba ka duba tafiya ta siyasa a yanzu wani zai jawo wasu ya yi ta kashe musu kuɗi ya yi ta kaza ya ta kaza gobe sai ka ji su a rediyo kuma ana ana masa terere a ce duk ma ashe ba a fahimce shi ba ashe ma ba akwai sauran bayani game da wannan hadisi ina ga watakila za mu yi darasi ɗaya ko biyu a kansa nan gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh